عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا على حليش sha takwas ko haka ne sha bakwai ko sha takwas sha takwas ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya sha bakwai ne? na sha bakwai ce idan ba manta ba a dogon hutunmu da muka tafi a wannan littafi mai albarka na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari mun tsaya a darasi na nawa 80 da nawa da da hudu za mu tashi na 85 babi na nawa kuma hadisi na nawa za a tashi hadisi na ɗari tara? ko? haka ne? hadisi na ɗari tara babun arwa'i junudun mujannada babun da yake magana akan cewa wato su rayuka wata irin halitta ce da Allah maɗaukakin sarki ko rinduna ce da Allah maɗaukakin sarki ya halitta da take sabawa da junanta wadda za ta haɗa akan alkhairi ai mutani'a wadda take haɗuwa akan alkhairi ko kuma wani haka shine junudun mujannada to shine babun al-arwahu junudun mujannada asali sababul wurud kamar da Imam Ahmad yake faɗa na hadisin shine ya faru ne sakamakon sakamakon wata baiwa Allah da aka ba na Aisha labari cewa ta je ita mace ce ne san tana son azzahiq wal mizah wato tana son abin da ya shafi ban dariya da kakaci to sai hijira ta koma Madina sai Allah ya sa ta sauka gidan wata mata ne irin wannan ɗabi'a da ake ga nana Aisha sai take sadaka rasulun kare annabi yayi gaskiya dama ya ce al arwahu junudun mujannada misali za ka ga duk inda Allah ramma yake idan yayi tafiya ya kai balaguro wani gari in Allah ya da inda zai fara sauka wanda zai fara haduwa da su irin sa zai nema idan malamin da ya saba koyarwa islamiyya yayi balaguro ya tafi wani gari za ga duk inda islamiyya take ta ya nemo ta haka ne haka wanda yake idan mutum mazinaci ne idan ya tafi gari za ga in ya je ya haɗu da abokansa irin sa hakan dan shaye-shaye ne sai ka ga ya aka yi samu wayannan aila shine al-arwahu junudun mujannada saboda haka wanda suke mutanen kirki duk inda aka haɗu to za su haɗi domin a tun daga alamul zarri lokacin da ana kwayar zara rawukan sun saba da juna tun kafin a zo duniya haka idan ka ga an saba to tun ana tantin dawa ba a haɗa ake ba to shine abin da wato babun yake magana akai حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة الله قال متى داتتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجى النبي كيرا دا امين الله يثبت اجريشي ينا سوى الارواح جنود مجنده سورايكا wata irin runduna ce da take sabawa da junanta fama ta arafa min ha'i talaba wanda ta riga ta saba sai a kwaye zara sai ga sun dace shi ne yi talafa wama ta nakara min ha'a wanda kuma ba su saba ba wato tasu ba ta zo ɗaya ba kuma ikhtalafa sai su saba shine bayanin da na yi muku yanzu idan Allah madaukakin sarki ya sa kai mutum ne mai son kaza mai son Qur'ani to Allah ya taimake ka duk garin da zaka je za ga mutumin da yake da ɗabi'a irin taka idan mutum mai sa abubuwa ne na banza waɗanda ba na kirki ba shi ma idan ya je garin za ga ya nemo mutane irin sa wannan misalin a fili yake duk wanda ya saba zuwa gurare zai gani za ka ga dan kwaya a garin ku in ya je wani garin duk tsawon nisan garin za ga ya nemi dan kwaya irin su suna giri ko suna mu'amala za ga yau fi yi amma ya samu abokai shine wato eh talafadin to shine yake cewa حدثنا سعيد بن أبي مريم حديثي ليس سيئ الإسناد قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديثي نجبا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف wannan hadisin shi muslim ya fitar da shi a cikin al'adab da abu dawud da sun fitar da shi babu kaulin rajulin inda ta'jib subhanallah babu da yake magana babu na 402 kenan da yake magana akan dangane da maganan mutum idan ya ga wani abun mamaki yace subhanallah su larabawa da tarbiyyar sahabbai haka ce subhanallah ake cewa amma yanzu sai a ce kai shejewa ne yayi abun burgewa kenan ko kuma ya ga wani abu da zai burge shi ko yake wonderful saboda turanci wonderful kaga ba za a ce su abin da aka koyar da mu tazbihi zaka yi subhanallah sarki ya tabbata ga Allah domin duk wannan abin da zaka gani ya baka mamaki ne bai kai bai ba tunani akan sha'anin Allah an fahimta da kyau ko kasancewar Allah bai da farko bai da ƙarshe ya fi komai ban mamaki wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ya fi duk abin da zaka yi mamakin sa shi sa aka ce kace tsarki ya tabbata ga Allah maimakon ka ga kana wani abu daban da ba shi da muhalli to shine yake ma ga kalmar da zaka faɗa haddathana yahya ibn salih al-misri yahya ibn salih al-misri shine muka biya shi anan kamar yadda wato malamai suka kawo cewa yana cikin manya-manyan malamai domin imam ahmad wato ya yana cikin waɗanda suke yi shi an haife shi a shekara ta ɗari da arba'in da bakwai ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da biyu shekararsa nawa a duniya kun yi shiru a ɗari da arba'in da bakwai aka haife shi ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da biyu sai a kwashe ashirin da bakwai cikin ɗari da arba'in da bakwai cikin ɗari da hanya bai kowa kamar tamanin da biyar ko ɗari biyu da biyu da ashirin da biyu eh saba'in da biyar ne kyau to kayan shekarun da ya a duniya kenan shi wannan wato babban tabi'i yana cikin manya-manyan tabi'ai to shine yake cewa an ishaq ibn yahya al-kalbi an karbo daga ishaq ibn yahya al-kalbi ibn al-qama kenan wanda aka fi sani da al-ausi yana yin ruwaya daga imamu zuhud Allah ya rahmatin sarki ya ji kansu da gafara gaba daya to shine yake cewa قال أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال abu hurairu yace samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana faɗa yana cewa baina bara'in fi ganami wata rana wani makiyayi yana cikin timakansa da awakai yana cikin dabbobinsa ada alaihi dubu sai wani kere ke ce kawai ya wato ya afko masa shine ada alaihi dhibu fa kaza minhu shatan yana shiga kun san shi kira ke ce illarsa sai ba ta aji gaba daya a garki sai kama akuya daya shi wannan kira ke ce fada labahu ra'i wannan ne wa mai kiwon ya rika bin sa falta fata ilaihi dhibu sai wannan yana bin sa a baya yana gudu sai wannan kira ke ce ya biyo fa kale yace mallaha yawmu sab'i mallaha yawmu sab'i yace da kake ta bina wato a ranar da zakuna za su zai ce musu kuma waje kwace ta ita wannan abai yanzu da kai matsa kana bina an gane ko kuma malamai suka ce abinda ake nufi da yawmul sab'i shine yawmul faza'i wa zai kare ta ranar firgici ranar tsanani an gane ko ko kuma wasu malamai suka ce a yawmul akli ran da za a yanka ta a cinye waye zai kare ta ran da aka yanka duk sun kawo wannan ita wannan ne abun mahallin shahidin shine maganar da wannan ne sai da ke yayi wa zai kare ta ranar da zakuna za su afka mata ko ran da za a yanka a cinye wa zai ba wannan akuyar da kake ta bi ka kwato kariya laysa lahara in gairi yace lokacin da zakuna su sako mata sai ba wani laysa lahara in gairi ba wani wanda zai kula da ita ban in ba ni ba shine laysa lahara in gairi wannan mubalaga ce a cikin magana fakalin nasu sai mutane suka ce subhanallah shi wannan mutumin shi yake ba da labarin ba hannu jahil kawai maganar da yake wannan kira keken yayi sai mutane suka ce subhanallah kamar kai ne kace abun mamaki an yanzu ne wani zai ce kaji wani kwai yayi kwai to sai aka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah fakalin rasulullahi wato mutane suna mamaki kaji wani labari da wani zai zo ya kawo yanzu yace wai zai wai kirki ce yi magana kuma ya ji sai annabi alaihi salatu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace fa inni u'minu bi zalika ana wa abubakar wa umar yace ni na gaskata haka shine u'minu gaskata wa anta bi mu'minin lana wa law kunna ai wa ma anta bi musaddiqin lana wa law kunna sadiqin al-iman shine ai tasdiq an fahimta da kyau ko gaskatawa to saboda haka fa inni u'minu bi zalika sai ce ni na gaskata haka in ji wa annabi alayhi salatu wassalam ana wa abubakar wa umar da ni da abubakar da umar duk mun gaskata wannan kadai yayi sai ya nuna ba sai da abubakar da umar wato sun suna da daraja kwarai da gaske akwai malamin da suke cewa sun da aka yi wannan magana ma fa ba sa gurin amma annabi ya faɗi ne darajar su da kimar su da girman to annabi ya ce na gaskata ana abubakar wa umar dama ya hau kan dutsen uhudu ya ce mun shiga ni da Abubakar da Umar kuma mun fita tare da Abubakar da Umar Allah ya kara musu yadda حديث نجبا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة سعد ابن عبيدة شيني أبو حمزة السلمي كنا نعم يتي يحدث ينا زنتر دكيو عن أبي عبد الرحمن السلمي daga Abu Abdurrahman As-Sulami shine Abdullahi bin Habib yana cikin manya-manyan tabi'ai shine yake cewa ne an Ali radiyallahu anhu kala an karbo daga sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinaza wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya kasance fi jinazatin a wata jana'iza a wata riwaya ta Abu Dawud yace bi baqi'il gargadi ta garkat a baqi'a janazar da za ya baqi'a a baqi'ul garkat a riwayar Abu Dawud kenan yace fa akaza shay'an sai annabi jira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai ya rufe wani abu kamar ka ce dan sanda ya dai ce wani abu sanda ko kara ko abin da ya kama da wannan yace fa ja'ala yankutu bihi fil ardi sai rika wato takulo ƙasa da shi yana dan sokar ƙasa da wannan dan tsinken da yake hannunsa fa kana sai yace ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin ku a wata ruwa yace ma min nafsin manfusatin babu wani rai da yake busa numfashi babu wani rai da yake numfashi ba ce ne sai ce wato illa qad kutiba maq'adahu minan nari ba ce sai an rubuta masa mazauninsa a wuta wa maq'aduhu min aljanna da kuma mazaunin sa aljanna duk kowa da ka gani a duniya yana da gidaje biyu akwai gida a wato a aljanna akwai kuma gida a wuta da aure da musulmi kowa yana da shi ga Allah madaukakin sarki yace ulaika humul warithuna ba allazina yarithuna ma ka al-firdausa hum fiha khalidun da an shiga aljanna an gama duk ɗan wutar da an daddanna su sai Allah ya ce duk mu gaji wannan gidajen da yarda Allah an fahimta da kyau ko gidajen da aka gina a wayancan da suka kibin Allah za su dawoma a wuta da kafirai da kangararrun wato mushrikai duk gaba ɗaya musulmi ne za su gaji gidajen shine alladina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun an fahimta da kyau ku yawa to shi ne abin da ya gaya mana a nan ya ce mana to sai ce kowa kalu sai ka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala na takilu ala kitabina shi kenan ba za mu zo ba ma dogara da abin da Allah ya rubuta mana ba ai na aka midi kenan shine namkutu mu zauna akan abin da Allah ya rubuta mana tafa tunda Allah ya rubuta kai dan wuta ne kamar yadda wasu suke riyawa mutum ya ce ai riga an rubuta mutum dan aljanna ne in dan wuta ne shikenan irin karatun bahaushe da ba shi da asali ko ka ji mutum ya kwayi ya yi kwafa sai ya ce to ina ruwan mutum ba tsakanin zama ne da Allah ko ba haka suke faɗa ba musamman wannan shashashen yan dirama zaka je mutum ya yi kwaba ya taɓa Allah sai ya ce ba tsakanin zama ne da Allah to wannan magana ba rai da Allah ce ita kanta to me yasa Allah ya turo manzanni da annabawa da wato yace kuma ai umarni da kyakkyawa ai hani da mummuna eh haka ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu jiya zai da wayannan wal takum minkum ummatin yad'una ila al-khayri ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar duk wayannan ayoyin ya zai da su shikenan kowa ya kama hannunsa duk abin da kai sai a ce shikenan ai kai da Allah ba haka tsarin musulunci yake ba kaga wannan rashin sanin addini ne fadin wannan an fahimta da kyau ko wajibi ne al'umma sai tana umarni sai umarni da kyakkyawa sai hani da mummuna wannan shine abin da musulunci ya zo da shi shine yake gaya mana anan to kaga abin da suka ce ke ya rasulullahi afala natakilu ala kitabina kitabina ba ma dogara da abin da aka rubuta mana wannan littafin mu kowa ya zo a bashi littafin sa ranar alkiyama wani daula amala mu dina aiki kawai kala sai annabi ya ce a i'madu kowa ya je aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa da ka gani Allah ya sauƙaƙe war abin da aka halice shi dan shi idan dan aljanna ne kai sai ka ga aikin aljanna ne ma sauki in dan wuta ne kai sai ka ga dan aikin wuta ne ma sauki shine abin da hadisin yake ne akwai wanda yanzu kamar yadda ake faɗa waya wayan nan da kake gani ba musulma muke ba arniya ba kai ne za ka bai da ita musulma ko ka bai da ita arniya shi ne kawai karatu ba musulma shi sa ba wanda zai zai ce ma waya ba kyau a ba musulma ba ce ba arniya ba ya danganta da wanda ya rike ta fa ba wawi ya hawi da ni ko awi nasrani ya hawi ya hawi majtani haka da yake a gurin mutum in ya taso ko dai ka wayar shi ba ma guje ko kirista ko kuma wato yawwa musulmi ai a da ba musulmi ne shi da ka fahimta to kamar rediyo ne kaga rediyo da kake gani ita yanayin rayuwa in ka ga dama in ka siyo ko dai ka kunna sudan ko ka kunna ashar ko ba ga bane wannan da yake ji a karatu yake ji wannan kuma dangi yake ji ana tare da na ashar shi ne bambancin kawai saboda haka ba ta da laifi ita waya kai ne wayar kai ne mai laifi ba ta da laifi an fahimta da kyau ku yawwa to kaga anan ita ma ta ƙarin rayuwa haka yake cewa akwai wanda yanzu idan ya zo zai ma tilawa a awa ɗaya zai sauke ma bakara misali izu biyar ba kaɗan zai yi amma akwai wanda idan ka bashi to ka hana shi da aiki har dare ya yi zai iya karanta haji zai kama ka ɗora wa kaya a kansa amma an ka bashi daily trust da weekly trust kafin ka dawo ya gama ba haka bane kowa da abin da yake zuwa masa da sauki akwai wanda in ya shiga mota yanzu daga nan zuwa Kaduna zai kunna shegantaka ya taji amma an ka kunna stress na minti biyar zai biya ije yawa fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kenan sai ka gode wa Allah abin da kaje ne ba sauki a rayuwa na bin Allah to kai kai wa Allah godiya akai idan mutum ya ga akwai wanda ya zo zai iya zuwa ya zauna ya ji karatun minti hamsin da ake ba hamsin amma zai zauna ya kalli bal za a shiga za a yattara awa ɗaya da rabi da minti sha biyar na half time sannan a dawo in ba ci ba ai minti sha biyar biyar sannan a kuma dawowa idan ba ci ba minti talatin kaga ka haɗa da wancan awa biyu da kwata misali kenan a taƙaice sannan a dawo a sanaliti kuma biyu yana zaune bai gaji ba idan da za a kuma sa minti talatin talatin zai kuma kallo ko kuma series da ake kallo za ga wani ya ce akwai wanda na taba ji ya ce ya kalli series 300 da wani abu Allah ɗari uku akwai wannan na zaune na yana cewa tun da ya fara kallo jiya bai kwanta ba sai hudu da wani awai ina da ya sai yace wai aka ce zai yace kallo yake yi da ya gama wannan season din season din sai koma wannan haka sai bayan ɗaya ba abin da ya dame shi kuma babu ka zauna shi ne abin da Allah yake gaya mana wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka sake ka ba abin da baka da ilimi a kansa nan ne muke kwakwasa yan social media da kuma zuwa da masu laikin kawai baka san me abu ya kunsa ba baka san kanka ko rashin kyau baka yi laikin ka sani cewa idan abu ne mai kyau za a baka kamasho na lada domin wani ya gani idan abu ne mara kyau kai laikin wani ya gani to wallahi kana da kamasho na zunubi in wata ba salla da bin waya ba wannan wayar da kake gani a hannu ba salla da binta ba kawai daddanna suke laifin kawai idan kai domin Allah ya ce in kace baka sani ba Allah ya ce karka ba abin da baka sani ba domin da jinka da ganinka da zuciyarka duk sai Allah ya tambaye ka kullu ulaika kana anhu mas'ula gaba ɗaya sai Allah ya tambaye ka قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدن والإثم والبغي والبغي كو تيتني وأن تشركوا بالله كو ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كن يشروا لكن سورة الأعراف yawwa saboda haka kaga duk wayannan abubuwan gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya haramta sannan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin wato Abu Hurairah da wani sabi hasbi mur'in min al-kadhibi an yi haddisa bi kulli ma sami'a wayannan ya ishe ya baka ladabi dangane da ni social media gaba daya ya baka ladabi ka sanya zaka mu'amalance ta to wannan shine kaga ya gaya mana cewa muyassaru lima khuliqa lahu qala sai ce amma man kana min ahli sa'adati ganji amma duk wanda yake dan aljanna sai ce ne fa sai fa sa fa sai yassara li amali sa'ada da sannan za a sauƙaƙe masa aikin aljanna kaji yana samun sauƙi a kansa wa amma man kana min ahli shaqawa amma marashin arziki kwaɗan wuta shi kuma fasayyasaru li amali shaqawa sai a sauƙaƙe masa aikin ne siyar sai ga duk wani abun tsiya zai tafi gidan sinima zai je kaza duk abin da ake nake gantaka baya gajiya nan baya gajiya ko kaɗan to wallahi tallahi wannan rashin arziki ne in mutum ya ji aikin sabo baya ban nauyi to alama ce na cewa wannan dan wuta ne kai ba wanda zai kalle kai cewa dan wuta amma za a ce kana aikin yan wuta amma kai akan kanka an baka adireshi domin annabi ya gaya ba cewa riga ce ba wuya duk wanda ya za kai man daidai shi ya biyo shine kawai to sai yace ne sun makara sannan annabi ya karanta fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil husna fa tanyassiruhu lilisra kana can ɗaya gurin da ya cije sa wa amma man bakhila wa tagna wa kadzaba bil husna fa tanyassiruhu lil usra shine amsar shi ne kenan fa amma man a'da wa taqa kaga Allah yace duk wanda ya bayar da abin da Allah ya bai bai rowarsa ba wa taqa yace yayi dokokin Allah shine takawa wa saddaqa bil husna sanne gaskata ne ne al husna aljanna lillazina hasana alhusna yawa duk wanda ya kyauta ta Allah zai bashi aljanna kuma ya bashi dadi dadi shine ganin Allah madaukakin sarki da za a yi ranar alkiyama an gane ko wa saddaqa bil husna ya kuma gaskata da aljanna fa saniyasiruhu lil yusra da sanin za mu sauƙaƙe masa hanya wacce take sassauka wa amma man bakhila amma wanda ya ruwa wa sadna wa kadzaba bil husna sannan kuma fa saniyasiruhu lil yusra ya karyata aljanna domin karyata aljanna ba sai ka faɗa da baki ba aikinka akwai lisanul hal akwai lisanul maqal aikinka shi yake nuna ka yarda da aljanna Allah ya ce ayi kaza kai ya ce kar ayi kaza kai to wannan yana nuna duk in ka kibu umarnin Allah to yana nuna ka karyata alkiyama dai kake da wanda ya faɗa da baki cewa ai daga daga Kano sai Kaduna in za a yi izgili kenan wani ya ce ai daga Kano sai Kaduna yana nufin ai daga Kano sai ka nuna shi ne in ma ya mutu ba abinda Allah zai bar wannan tabargaza ce duk da wanda tije ya taba ce mu abinda ake nufi da Kano sai ka nuna a da su magabatan mu na zakan suna nufin in mutum yayi iya a nan to ba da kano ɗaukar shari'a a kai shi kaduna a kai shi kamar yan fashi a lokacin amma mu na zamani tun da bai ma san asalin a yana nufin tsiya kenan cewa an baya mutu ba abin da Allah zai ba wannan kuma tabargaza ce da taɗewa Allah ya kiyaye an fahimta da kyau ko to kaga wannan ya tabbata a cikin wato kamar da muka ga adabul mufarad ya kawo shi to bayan shi ko wasu malaman ma sun kawo a cikin littattafan hadisi na gaba kaga karkashin wannan ne ai suke kawo ayan nan ta cikin suratul isra ayoyi ma biyu wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa madha mu'minun fa ulaika kana sa'yu to barin tambayo wa man arada al-akhirata duk wanda ya nufaci lahira ko wa sa'alaha sa'ayaha da Allah yake inna sa'yakum la shatta ba ji ba inna sa'yakum don ku dauko kalmar so nake mu yi tadabburi akan ta don kun san yanzu an ce an daina yayin tilawa kawai kawai to ake yayi alqur'anu tadabburun wa amalun tadabburun wa amalun domin ma da ta yanzu sun cika gari to ake kuma bayan ka haddace kai irka tadabburi kai aiki ne an fahimta da kyau ko to inna sa'yakum la shatta ne kenan inna sa'yakum haƙiƙa ne la shatta da wanda bane ko to kun yarda da mala haris inna sa'yakum la shatta kun yarda da shi cewa haƙiƙa ayyukanku la shatta da wanda bane kowa da nasa aiki to mu dai ayar yawan yarda da kowa dari bisa dari to man arada al-akhirata duk wanda ya nufaci lahira وتعالها سعيها لجنس نعم yayi aiki irin aikin da yan aljanna yi saboda aljanna haka ba la harje ce to sai Allah madaukakin sarki yace wa huwa mu'minun sai kan inda uku kenan alhali yana mu'mini ba ulaika kana sa'ihum mashkura wannan sune wanda ayyukan su ababan godiya ne aban godewa ne gurin Allah madaukakin sarki to gaskiya ayar in ka ba ta wannan fasara ka matse ta ka kaɗe ce inna sa'ayakum cewa za ka yi haƙiƙa ƙoƙarinku domin yanzu wanda ya yunƙuri ya tafi masallaci yana zuwa sai ya tarar da liban yana zaman tahiya bai ta ayyuwa bai na ta ƙoƙarin ba zai samu ladan jami'i ko ba zai samu ba sai samu to yunkurinka da ƙoƙarinka akan kowane irin aiki Allah zai kalla ba iya aikin kawai ba domin wani zai yunkura don yayi aikin ya je kuma an gama kun fahimce da kyau haka ta fi faɗi ne hukun ka ce aikin ku kawai inna sa'ayakum haqiqa kokarin ku duk yadda za ka yi kokari Allah zai sai ya kalli kokarin sannan kuma ka kalli ayar wa man arada al-akhirah duk alaran ma in yazo za ka biya ka rika tadabburi abubuwa uku ta kunsa shine ne niyya shine wa man arada al-akhirata wata alaha sannan abu na biyu kokari na uku kuma ne yana mumini wanda yayi wannan tafi sharadi uku fa ulai ka kana sa'ayu ka gan ka samu malamai manyan malaman mu a wannan ai sai ai ma littafi guda akan ta to sai kuwa domin ta kunshi abubuwa masu kyau sannan man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma naja'u liman nuridu saboda haka kullum yassaru lima kulika lahu kullum yassaru lima kulika lahu an fahimta da kyau akwai alaran man da yanzu sai ya karanta ba ya ce qur'ani ta aji ka san daga cikin ɗabi'a da ake fada qur'anin ke zama lokacinka sai ya karanta ba izu goma kafin ya je unguwa ya dawo amma wani sauraro na aya goma ba zai iya ba saboda zai je man nauyi sai je kawai a kashe in bai fada ba in yake da iko zai kashe me yasa wa kullum yassaru lima kulika lahu amma idan ka ba shi nobel ka dauko littattafai nobel mai shafi dubu ɗaya da ɗari biyar wallahi wani zai sauke ma a rana bai karanta izu ɗaya ba kuma a rana fa kullum yansarun lima kulika lahu sai ka gode wa Allah idan Allah ya baka dama kaga duk ayyukan addini kana iya sauraron su ko ka karanta ba tare da ka samu damuwa ba to ka gode wa Allah ka faɗo wannan bangaren na dama amma akwai wanda wallahi in kace karatu in ka dace kuka tafi abokinka ne kafin ka ankara zai ɗau waya kamar kiransa ake zai gudu domin jiya je kamar ana zuba wa garwashi amma idan da zaka ja shi tunima ko gurin kallon bal da za a yi awa biyar ana kallo ba zai gaji ba wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu an fahimta da kyau ko wannan shine to mu ji hadisin gaba to ba ma hadisi babu ne ko babu mas'il ardi bil wadi babu da yake magana hadisi na babu na 403 kenan shafar wato taba kasa taba kasa da hannu mutum ya rika taba kasa a can baya mun ce taba kasa da ne sanda wani abu a hannu ko haka annabi alayhi salatu wassalam yayi kamar da sayyidina ali ya gaya mana to nan kuma shafar kasar da hannu حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد أسيد ابن أبي أسيد البراد أبو سعيد المديني كنا شيني وانا نعم yake cewa an ummihi daga mahaifiyarsa imam zahabi kamar imam al-hafiz hafiz zahabi bai fara wato da ibn hajar ba su faɗi wace ce ba haka shi ma ibn abdul bar kamar da malamai ce faɗa duk ba su faɗi sunanta ba kai tsaye amma kuma an ce sahabiya ce tana cikin sahabbai shi kuma rashin sanin sahabi baya cutar da ni domin as-sahabatu kulluhum udul wannan aqidar ahlus sunna wal jama'a ce an fahimta da ke ku yawwa ba kamar wani wanda yake a tsawaka ta kasa wani kala ta ce kuntu ne abi katada na ce wa abu katada shine me sunansa na sha fara a majalisin nan na abu dubai abu katada ta lansari abu aran ma abu dubai akiru sahabati mautan kenan ko shine abu dubai amma abu katada tafiyan an yi dinis on kenan na sha gaya muku a majalisin nan cewa yana ɗaya da cikin nuna kana ƙaunar sahabba annabi alaihi salatu wasalam shine ka rike sunan yadda ka rike sunan Ronaldo cewa ya bar Cristiano Ronaldo ko Lionel Messi yanzu ya bar um club ɗinsa ya koma guri kaza akan kaza aka ce shi wallahi yanzu a cikin kuma za ka ce wani ya bayani sai yayi cewa ya aka yi Lionel Messi ya bari da bayanan da yayi da abubuwan da ya kunza da nawa aka je shi ta kowa ya da euro kaza zuwa kaza duk wasu zai rike na kun tuno kun tuwa to Amiru Amir shi ya suna Abu Darda shi kuma Hasbunallahu wa ni'mal wakeel na shine wannan sunan shi sa na kawo Abu Darda shi ya faɗi nasa yanzu kun yadda ba ku san Abu Kata da ba ba ruwan ku da shi kun yadda hasbunallahu wa ni'mal to bari an ƙara tambaye wani na lokon ya sunan um wane ne Abu Umama Talbahili na Sudai bin Ajlan ko Sudai bin Ajlan to ina zan Abu Qatada al-Ansari bawan Allah Abu Qatada al-Ansari musamman kai mala har ka ba ni kunya ba zan ga ba dalili kuma domin sunan ku daya sunan sa al-Harith ibn Rabi'in al-Harith ibn Rabi'in shine Abu Qatada al-Ansari mun ja fadin wayannan kamar yadda sai da cikin malaman mu da cewa Abdulkadir Ismail yake yawan gaya mana cewa tarihin Annabi da sahabbai su ake narke a jikin ka kamar ne kamar sukari a cikin ruwa yadda wancan suke cikin ɗan bal to kai ma kai cikin almajira Annabi alaihi salatu wassalam idan baka san haka ba sai za ka iya ba su kariya shi sa yan gaba gadi za su iya taɓa shi baka damu ba ba na taɓa ku misali a majalisin nan ba hayaniya aka a shekarun baya a cikin layinmu akan mu'awiya wani ya zo ya shiga wa malamin sa an zagi Muawiya aka ta faɗa sai da aka yi ya gaban riga an zo ana tambaya dai zo kofar gidan mu yake cewa wai yake tambaya yake wannan Muawiya Muawiya kafinta shi ya dauka ma akan Muawiya kafinta ake rigima ba ma Muawiya sahabin Annabi ba Allah to ka ka samu wannan matsala tsakani da Allah ka da ta zaji Abu Kata da kace wannan Abu Kata da Abu Kata da mai walda misali in wani ka sani can saboda haka wajibi ne mu san sahabba annabi alaihi salatu wassalam an gane ko shine al-Harith ibn Rabi'i radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari mutumin Madina an gane ko to shine wannan bawan Allah ya je yakin Uhud daga yakin Uhud bai je Badar ba amma daga Uhud duk yakokin da suka zo a baya ya je su shine annabi yake ce masa khairu fursani na Abu Qatada mafi alkhairin wato mahayanmu shine Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu yana cikin wato waɗanda suke muzaka hakuri wajen iya wato iya doki shine kuma annabi ya mara addu'a yake Allahumma barik fi sha'rihi wa basharihi wa aflah wajhahu Allah ka sa masa albarka a gashinsa eh da kuma fatarsa sannan kuma ka gyara fuskarsa annabi ya mai wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam domin wata rana a wani yaki an harbe shi ne da kibiya sai mai rauni a ido sai annabi ya zo matofi a fuskarsa shikenan ya warke an gane ko wannan shine sannan yana ci wanda suka rika gadin annabi na faɗa a can kafin mu tafi hutu wanda suke wa annabi gadi to yana ci wanda suka rika ba da gadi ga annabi alaihi salam na san su da zan tambaye ku sunayen bayan Allah kun manta domin ana tambaya a ce su waye suke gadin annabi alaihi salatu wasalam kafin wallahu ya asibuka minan nas ta sauka suke gadin zan yi kwanta kun manta bilis on an bayyana da kyau ko wannan shine abin da muke so a kiyaye to mu je zuwa wannan shine al-Haris ibn Rabi'i me ya faru sai ce malaka la tuhaddith an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala tace kai ita mahaifiyarta ta tace kulli li abi qatada nace wa abu qatada malaka la tuhaddith an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wace ne da baka yawan cewa annabi ya ce baka yawan kawo hadisi kace annabi ya ce me yasa kamar hadithu anhu an-nas kamar da sauran mutane suke faɗa domin lokacin annabin ya bar duniya da yasa ba ka faɗa haka fa kala abu qatada sai abu qatada yace sani ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko saboda na ji annabi yana cewa man kadaba alayya duk wanda ya ƙarya a kaina ya tsaye min ƙarya kawai domin wasu suna fashewa da wannan sai ce ai ma kadabtu alayhi kadabtu lahu ba ƙarya na sheka masa ba dai ƙaryan ne dan daga darajarsa to dai haramun ne duk domin in ka wace ka fi kawo daraja annabi hadisai ingantattu da suke da yawa ba za su lissafo ba sun isa ba sai kai annabi karya ba to sai annabi yace saboda na ji annabi ya ce man kaza ba alayya duk wanda ya min karya falyusahhil li janbihi mabya'an min an-nar ya sauƙaƙa wa gefansa ya samu wata shimfiɗa a cikin wuta ya cikin sarki ya je ya samu wa kansa shimfiɗar da zai kwanta a wuta abin nufi fal yatabawwa maq'adahu minan nar kamar yadda ya zo a wata ruwaya ya tanadar wa kansa kujera ko mazauni a cikin wuta kun ji abin da yake ko wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalik abu ka tare yace annabi ya ce gaba da faɗin wannan kalmar wa yamsahu al-arda bi yadihi yana shafar ƙasa da ne da hannunsa shine muhallu shahid yi wa annabi ƙarya haramun ne shi sa ga malaman da suka san hadisi ko mutum zuwa ya zai ja hadisi idan ya san ya manta matanin amma ma'ana tararar sai ya ce auka ba kala domin kai wa annabi ƙarya auka ba kala bayan ya kawo matanin hadisin kamar zan kawo wannan hadisin ce man kaza ba alayya annabi ya ce man kaza ba alayya muta'ammidan fa ne tabawwa maqadahu ruwayar minan na amma ina kokonto sai in ce auka ba kala amma an bara kokonto kawai sai in ce mutafakun alaihi shikenan an fahimta da kyau ko saboda haka wannan yana da kyau da matukar muhimmanci mu kiyaye wa yanzu da aka biye bihi babi na gaba babu al-khazfi wannan na san kun yi abin da hakam da bulugul maram me al-khazfu jiba tsakuwa ko da kan dan yatsa a jefa a jefa ko ya jifa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن ثعبان الأزدي يحدث ناجي yana zantarwa wannan wato shi wannan Uqba ibn Sahaban ya rasu a farko farkon wato mulkin Hajjaj ibn Yusuf Sadabi a Iraki shine yake cewa ana Abdullahi ibn Mugaffal al-Muzanni kala na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an khadifi annabi ya hana wannan kajibar da ake yi da kan dan yatsa annabi ya hana ya hada ta me yasa wa kana yace innahu la yaqtulu sayda domin irin wannan jifan baya kashe ne abun farauta ba za ka samu yan tsakuwa yanzu ka wurgawa zomo ba ka ce ka kashe shi ba zai kasu ba an fahimta da kyau ko wala yumkin aduwa sannan kuma baya ne eh baya kashe baya yawa baya kashe abokin gaba ba zai masa wani illa da za ta zo har ya zama ya mutu ba wa innahu yaqaul aina abin da yake yi kawai yaqaul aina wa yastura sinna abin da yake yi kawai wato yana zuban da ruwan ido sannan yana karya hakori abin nufi idan ana wannan yan wasan watakila garin haka ai ko a shekarun baya a yin wannan wasan ta ekero da ake sa a ɗanna akwai yara da yawa da aka zuban musu da ruwan ido to da ba annabi ya hana za a ga irin na da ba Allah ya taimaki yaran yanzu ban gasu ne ba irin na da za ga waya ake sawa kun tuna lokacin amma yawanci an fi tsayawa akan masu tabarruji eh kawai sai abu ya ta zo a lade a danna mata ana mata madam ko saboda haka a wannan lokacin saboda haka to da an rasa kuma matsalar sai a dawo kai a juna haka yara suke to wannan ya kalla wannan an sha samun matsaloli da yawa to Allah ya ga yaran yanzu su dau irin wannan ba ko da yake nasu modernized one suke aga nasu na zamani ne to annabi ya hana domin yana karya hakuri abin nabi da abin da zai zai cutar din za a yi kiyasi a kansa wa kis ala zalik babun la tasubbu riha babi na 405 da yake magana akan cewa kada ku rika zagin iska ka san ba hauke yake iska sai ka nemi bayani ko kuma na ko kuma cikin bayanansa ka gane me yake nufi domin wani idan yake iska yana nufin aljini kenan an bayyana da kyau ko shi yasa muke tambaya anan cewa la tasubbu riha kaza kadagi iska iska na dubin iskar da kake sha wato oxygen dai take حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس ان ابا هريره قال ابو هريره الله يقال ابو سيد يجي اخذت الناس اخذت الناس ريح في طريق مكه أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدد واتو واتو إسكا تاتاسو متاني أهنير مكة haka za ka fassara wa umarun lokacin sai na umar hajjun yana yayi nufin yin aikin haji ai sada ko shine dama alhaju ana nufi almuqsid kenan wanda yayi nufi fastaddat sai iskar ta ƙara ƙarfi shi za a ba za a bara na jila ai kun ga ɗaya daga cikin dalilin da suke za a haɗe sallah har da wato arihu shadid ko a mazhabar hanabila sai ta yi ƙarfi fa kana umar liman haula sai na umar ya cewa wanda suke gefen sa mai ruhu idan iska ta taso me kuke yi me kuka fahimta da iska me kuke yi iska ta taso fa lam yarji'u bi shay'in ba wanda yake komai kowa ya shiru to shine ruwayar Abu Hurairah yake fastahtu rahilati fa adraktu yake na zabari na zaburi abun hawa na sai da naje na riski wa sai da Umar fa kuntu sai nace balagani annaka ta'alta an rih na samu labarin tunda ba waya zance sai discriminating ya rika yawo sai na Umar yayi tambaya ba wanda ya ba da amsa kamar yadda na tambaye ku yanzu akan Abu Kata da kun yi shiru an bayyana da kyau ko sai labari ya zo wa ya zo wa shi Abu Huraira yace na da zabura Abu Hawa da naji ba da nasu na nasu kai na war fa kun je nace balagani annaka ta'alta ne re na samu labarin kai tambaya akan iska wai ni sabi to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku ni kuma na ji annabi abinda annabi ya faɗa akan ni akan iska ya kuli yana cewa arihu min rawhillah ita iska tana daga ni rahmar Allah la ta'ashu min rawhihi wa la ya'ishuna al-kafara ولا تامنوا من مكره والآمنون الفجر ما بين خوف ورجاء تكون نفس بررا وانا ابي اتواي امام شافعي ko ko wannan sa ai na yake a mukaddimar ne take to a cikin mukaddimar riyadu salihin na tabbatar ma da ya biya muku a mukaddimar riyadu salihin shekara goma ko an yi delete all to sai ce wato an rauƙa shi ne la sai a su mai rauhin innahu la ya asu mai rauhin illa alqawmul madha illa alqawmul kafiruna ko eh ko zalimun la ilaha illa allah wai na alaramun malaumul ne faru ne mal haris ne ne rauhin la illa alqawmul fasikun kafirun da Allah ku zaɓi ɗaya. Ga shi nan ma a baikin waliyayi sunar kafara masu yanke ƙauna kafirai ne wala ta'minu min makrihi wal aminuna al fajara ma baina khawfin wa raja takunu nafsin barara kun san abin da wani malamin da yake cewa istihbari fa shi yake sa ka zama malami istihbari irin halarto da abu nan da nan a ce ne kaza ka iya hararo shi ya zai taimaka ma gaskiya ya kamata shi sa nake ɗaukan ɗariya da kusan malaman mu suka ɗora ma a kai wani lokacin na ɗan yi tambaya domin karku wannan rika karatun ne kaɗai kawai an fahimta da kyau ko eh kamala abdullahi kun ka ga sai a fara fita fitsari kana miƙewa ya ce to me kaza kai da ka miƙe din ya tinke minti goma za a baka ko za ka yi gumi ba komai sai ya ji a baka minti goma minti ɗaya ya je ka kai to sai yace arihu min rauhillah in iska ta taso tana tasowa ne daga rahmar Allah ta'ti bi rahma wa ta'ti wato bil azab tana zuwa daga taskar Allah madaukakin sarki ko dai ta zo da rahma ko ta zo da azaba kala ta subuwa da gokan wanda ya ƙara zaginta wa sallallahu min khairiha ku roki Allah daga alkhairin ta kawai wato wa'awudu min shariha sannan ku nemi tsari daga sharrin ta domin zai iya zuwa tsakani da Allah da zai yayi ma kwano a yanzu an matsala kai hanya sabuwa duk farare ta zuwa da su kasa a yanzu an matsala ko yawa to sai da haka tana iya zuwa da wannan shi sa an ta taso sai ayi addu'a kamar yadda za mu ji nan gaba cewa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ما ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به اسم المسلم ɗin كجيما يوا ba biyo yi ba ko kawai ruwan kyanta ta zo mutum ya nemi guri to irin wayannan abubuwan su ne ta abin da na gaya wasu bayan Allah ta tun da ya gabata da muka zo wadda shiri na Allah kafira in zaka tuna wadda shirati wallahi wayannan su ne mutum zai faɗo cikin masu yawan ambatan Allah da yawa cewa duk inda annabi ya wata addu'a idan ka tuno abin ya faru kai na kai shi ne ta ambatan Allah shiga gida kayi fitowa kayi sa kaya kayi iska ta taso kayi an fara ruwan sama kayi ya gama ruwan saman kayi shine mai zikiri da yawa sai Allah ya sa a rubuta ta cikin masu ambatan Allah da yawa kana tafi hanya haka kawai kai kai istighfari ina yawan faɗa wannan kalmar maimakon mutane su ta surutu cewa farashi ya tashi wanda da cikin magabata aka tambaye shi wata mata ta zo tace duk farashi ya biya tashi sai ce to kusa kai rijima tace ta yaya aka raba kallawo yace ta hanyar istighfari yace ku sako da shi ta hanyar istighfari sai ce wace ne Allah yace ba Allah yace ku kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum shine duk wanda yake istighfari sai Allah ya saukar masa da farashi abin nufi ko da kayan yana nan a inflated ɗinsa sai Allah ya taimake ka kuma ya rika baka alociya ba shi kenan ba saboda haka wanda yake so kaya ya sauko ita istighfari kullum kuma istighfarin nan mun faɗa rabbi jirli wa tuba alayya innaka anta tawwabul ghafur mun biya wannan da ku a wannan littafin to annabi yana yawan fadarta astaghfirullah wa atubu ilayhi haka kawai da ka tuna kai wallahi wanda ya dau wannan sanan yana yin sa a rayuwa zai ga komai nasa yana tafiya komai wani abu ya da zai ka ya dukun jire ka kana yawan istighfari Allah zai shiga lamarinka wannan istighfarin ina yawan fada duk inda na samu gaba ka rika yawan yin istighfar Allah zai taimaka ba kana ta abun hawa da ka tana kai ka ce astaghfirullah wa atubu ilai an gane ku bari na ga gurin kamar lokacin da ya cika sai yace um salatu subwa wa sallallahu min khairiha wa a'udhu min sharriha sannan ku nemi tsari daga sharrin da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana tashi ne zuwa za mu tashi babu qawlu rajul mutirna bi nau'i kaza wa kaza Allah ya dace da mu muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sa ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah madaukakin sarki abin da ya fi karfin mu Allah ka iya mana Allah madaukakin sarki ka laddafa mana a cikin rayuwar mu a cikin rayuwar mu Allah ka ba mu damina mai albarka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi su da gafara idan ta mu taro Allah ka sa mu suka da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allah madaukakin sarki wannan matsaloli da talaucin rayuwa da ake fama da shi Allah ka laddafa mana muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين